لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa ne wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a hudu ga watan rabi'u da jimadin ula ko kuma mu ce uku ga watan jimadin ula shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha uku takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahi ba da yafi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na بالضمان wato tambayar ɗan uwa shine dangane da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-kharaju bil shi lafazin alkharaj a nan abin da ake nufi da shi shine algalla ma'ana riba kenan ita riba mutum yana cancantar ta a sababin lamuntar abu a duk lokacin abu ya zamanto mallakarka kenan a wannan lokaci in an samu riba kake da 'yancin wato ka mallaki wannan riba yanzu misali aka yi ciniki wanda yake na zabi wanda an ba ka lokata lokaci wanda yake kaje ka jarraba zuwa lokaci kaza to ba ka cancantar riba sai in wannan abu ya tabbata kenan kwanukan da aka yanke na zabi sun kai kenan a wannan lokaci abu ya riga ya zama na kaza a wannan lokaci ne kenan za ka iya cancantar wato shine riba shine yake alkharaju rubba kenan ita riba abin cancanta ce dubbawa ne a lokacin da mutum ya damunci abu in abu ya riga ya zama mallakarka kenan da asara da riba wannan duka na kai na'am ya aka yi eh wai farce na jasa ne ko ba na jasa ba ne farce ba na jasa ba ne illa kasancewar kazanta ne ma'ana idan an yanke farce cewa shi wannan farcen da aka yanke na jasa ne ba na jasa ba ne ba illa kasancewar kazanta ne wanda ya kamata a nisanta ta daga dukkan wani wuri wanda yake kenan inda ake zama bai dace ba a ce an zubar da kazanta a nan amma ba na jasa ba ne saboda shi dan adam da ke ne da duk abin da ya shafi jikinsa illa waɗannan abubuwa daudada guda biyu shine bawuli da bayan gari wannan su ne najasa su ta tabbata amma farce ba najasa ba ne ba haka nan jikin dan adam haka nan majinarsa dukkan su wannan ba najasa ba ne na'am alaikum na'am
lokacin duk wannan jarraba ta yawa ya kari kan zai ba sai ba ni zaki da wasu da magini takwas sai ya kara musu kuɗi ya zama goma na na biyu kuma ya ce duk wanda ya fara ga kasar kamar alamu ya gani eh zuwan ba shi daya na uku yadda ce wanda rufi shi ya kyau zuwan ba shi daya eh na hudu kuma yadda ce wanda bai yi kudu ba cikin takare shi eh zuwan ba shi daya eh to yana wani abu da muke babu laifi game da
wai dangane da irin musamaha da kau da kai wanda wani lokaci malamin makaranta yake yi game da ɗalibai kamar yadda misali in ya yi jarrabawa yakan iya jarrabawa ta kan iya kasancewa misali akan ashirin yana iya ɗaukan makansa cewa duk wanda ya samu sha biyar zai ƙara masa biyu kenan ya zama sha ta- sha bakwai misali wanda ya samu sha uku in aka kara masa biyu kenan ya samu nawa sha biyar ko kuma kasancewar wanda ma bai rubuta komai ba inda ya halarci wannan jarabawa kenan ya ba da kofi za a iya bashi a kaɗan za a bashi biyu ko za a bashi ɗaya ko sama da haka wannan duka babu laifi haƙƙi ne wanda yake na malami an gane ko haƙƙi ne wanda yake na malami musamman abin da ya shahi debuwar wanda ake kiran shi kenan in ma a amalu sana ko ka kiraye shi muraqaba to wannan duka ba laifi kamar wani haƙƙi ne na malami da zai jarraba ɗalibai ya ga sun gane ko ba su gane ba kafin a kai jarrabawa wanda suke ta musamman ita irin wannan jarrabawa ta musamman ita ce ake aji ka'ida lalle in har an ajiye wata ka'ida su dole ita ya kamata a bi dan ba a buƙatar tsanantawa lalle duk wanda ka ga ya kamo hanya to ba laifi duk wasu kankanin kuskure ana iya kau da kai shi dai abin da ake bukata fahimta kuma so da yawa wani ya fahimci karatu to amma yadda zai iya ya rubuta kin sai ya zama to akwai wahala a kai shi akwai wanda kuma sau da kafa yana lazimtar karatu a makaranta illa kasancewar Allah bai ba shi fahimta ba to da yawa za ka samu daga cikin wasu ɗalibai za ka samu yaro da kaɗan ne za ka kalla ne zai yi fashin zuwa amma kuma sai ka same shi kasancewar yana da rabi to a irin wannan lokaci shi yasa ake wannan musamman maimakon a ce mutum ya tashi gaba ɗaya ka zo ka rubuta komai baka samu ba to irin wannan yana ƙara karya ma wani gwiwa gara a baka komin kaɗan ƙin shi kenan ko da bai yi fashe ba kenan dai zai sake maimaitawa na'am da muke jami'a na'am wani daga cikin mu ga lamusika ran ran alamis na'am da kuma abin da shi alamis ya kamar ke ran juma'a eh ne daga zaka ce malam da yake Allah ya ce a bayyana juma'a ina samun kazan kabari
wai mutum ya mutu ran alhamis aka ce wai a bari wai sai ran juma'a abin ne shi wajen ya samu kwabala shine ta mutuwa ranar juma'a ko kuma kasancewar tarin jama'a wanda za su mai sallah wannan duka bai yi dacewa sabanin sunna ne domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni game da gaggauta gawa idan mutum Allah ya riga ya masa rasuwa aka tabbata rai ya fita to in dai ba wani uzuri ba wanda yake mai karfi ya gitta to abin da ake bukata a tattala shi a kai shi abin da shi maganar a ce a jinkirta sai ya kwana ya wuni wannan duka bai ya dacewa saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin shi yace mana asiri uzul janaza ku yi gaugawa ku kai gawa makomarta da zarar an tabbata mutum ya mutu kawai a tattala shi a kai shi abin da shi wannan shine sunna sai irin kamar irin mutuwa ta kai tsaye irin kamar ko ta hadari da sauransu to shine wannan malamai suka ce ana iya barin shi zuwa wani ɗan lokaci a tabbatar da cewa ya mutu domin mutum yakan iya doguwar suma ya ɗau tsawon lokaci rai bai fita ba to don haka a irin wancan lokaci kenan a yau ba an samu ci gaba akwai na'ura wadda za a dora a auna shin akwai sauran bugawa na zuciya ko kuma ba da in har an tabbata rai ya fita to shi kenan ba ba mu ba mu ganar a yi jira kuma ita mutuwar ta ranar juma'a ake nufi ba binnewa ba a ranar juma'a ba binnewa ba wanda Allah yake dauke wa mutum tambaya daga bari ko mu ce azabar kabari darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen babi na 56 baban da ke bayani dangane da wato cewa lokacin da mai hajji ko mai umra ya shigo masallacin harami farkon abin da zai fara wato shine sumbantar hajarul aswad wanda a hausa ake ce masa wurin shan nono kenan a wannan lokaci lokacin da zai fara tawafi kenan shine sai ya sumbanci wannan dutse bayan sumbantar shi sai ya fara tawafi tawafin da zai yi kewayo uku na farko zai yi sassaka kamar yadda karin bayani zai zo akan darasi na yau قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الرمل في الحج والعمرة الإمام البخاري الله يجكن ساكي شوى wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sassaka a hajji da umra قال حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة تابعه الليل هو ابن سعد الفهمي المصري قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك هجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل إنما كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمها قلت لنافع أكان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام wato abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ke cewa sa'an nabi sallallahu alaihi wasallama salasata ashwabi wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sassaka a kewayo uku na farko lafazin asa'ayu a nan ma'anarsa shine almashiyu bi sur'a ma'ana tafiya da gaggawa wanda shi bai kai gudu ba amma ya wuce tafiya kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa sun ma'adbara ya tsa da can fa'iza iya hayyatun tas'a shi ne a nan ya ce sa'an na biyu sallallahu alaihi wasallama talatata ashuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da gaggawa wato kewayo uku na farko ko a takaice ka ce ya yi sassaka ومشى أربعة أربعة في الحج والعمرة manzon Allah sai ya yi tafiya a kewayo hudu waɗanda su ne cikon bakwai wato a hajjinsa ta ban kwana sannan da umrarsa wadda take garamuwa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta bakwai lokacin da ya zo ya yi umra wadda a matsayin ta ramuwa ce zai yi a umra ta shekara ta shida wanda mushrikai suka hana shi shiga birnin makka to a wannan umra da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da zai yi dawafi kewayo uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassaka amma hudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi tafiya haka kuma a hajjinsa ta ban kwana haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana cewa wannan sassaka hukunci ne wanda yake wanzaje har zuwa kiyama tare da cewa a shekara ta bakwai ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya zo domin yin umra mushirikai suke faɗa cewa bari su zo ku ga halin da suke ciki sun samu rauni jikinsu duk ya kan jame masassaran madina duk ta koma ɗi jikinsu wanda za mu iske hadisi hadisin da yake tabbatar mana da haka a darasin wanda yake da yau idan haka kasancewa shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya sanya aka yi sassaka to shine kuma wannan sassaka kenan sai ta zarce har a hajjinsa ta ban kwana kewayo uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sassaka yi shi ne ma yake cewa ta ba a hullai wato allai ibn sa'ad wato yama shi ne shurai wato ibn nu'man ko kuma mu ce ya masa mutaba yama hulai mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga kasir ibn farqad shi kuma daga nafi shi kuma daga ibn umar Allah ya kara masa yadda wato shi lais kenan ya ma fulai mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga al-imamu nafi shi ne sai yake cewa haddathani kathir ibn farqad annafi an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ya ma fulai riwayar wannan hadisi am mutaba'a amma tsakaninsa wato da nafi akwai kathir ibn farqad sabanin shi fulai babu wasiɗa tsakanin shi da nafi wannan riwaya ta biyu zai ibn aslam daga mahaifinsa ke cewa lalle umar dan khabbab Allah ya kara masa yadda qala rukun wato ya faɗa ga hajarul aswad ma'ana wurin shan nono kenan wannan bakin dutse shine ake nini a nan sai lokacin da zai sumbanci wannan dutse sai ya ce amma wallahi inni la'alamu annaka hajarul la tadur wa la tanfa ya ce wallahi na tabbatar da cewa na yi sani na tabbatar da cewa kai dai dutse ne wanda baka cutarwa kuma baka amfanarwa sai ce walaula anni ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mastalamaka mastalamtu yace ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sumbance ka yace wallahi ba zan sumbance ka ba iya abinda ya kai umar yake sumbantar wannan dutse shine ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar shi kuma wannan fada ta umar ba dutsen ba yake ba magana a'a waɗanda suke halarci domin ya kakkaɓe wani gulgudi wanda yake na maguzanci shine kudirin cewa wannan dutse takan iya yiwa akwai wani amfani da yake janyowa ko ije cuta wanda janyo amfani da ije cuta gaba daya abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala bayyana tarayya da kowa to shine a nan Umar yake faɗa ga dutsen amma yana faɗa ne ga dutsen don su waɗanda suke halarce su ji ya ce wallahi na yi sani na tabbatar da cewa kai dai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa ma'ana baka isa baka cutar da wanda yake sumbantar ka ko kuma baka isa ba ka ije cutarwa ga wanda ya sumbance ka ko ka yaye masa kuma baka isa ba ka janyo amfani ga wanda ya sumbance ka sai ce walaula an ni ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace ba dan cewa ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama istalamaka ya sumbance ka yace mastalamtu yace wallahi ba zan sumbance ka ba fastalama Umar sai ya sumbanci dutsen a wannan lokaci kuma kala sannan sai ya ce malana wani rama yace to wai a yanzu menene fa'idar ma mu yi sassaka me zai haɗa da yin sassaka a yanzu sai ce inna ma kunna ra'ayna bihi mushrikina mushrikai ne muka nuna ma cewa mu jarumai ne masu kuzari ne muka bayyana musu muka nuna musu yace wa qad ahlakahumullah yanzu ko tuntuna Allah ya riga ya halaka su menene fa'idar mu sassaka a yanzu wanda dama hikimar shi wannan sassaka da kuddo ka fada ta dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai saboda maganganun da suke yaduwa tsakanin mushrikai suna ba junan su cewa ku bari in sun zo kun ga yanda yanayin su jijjikin su ya bushe masassara ta Madina ta bige su manzon Allah sai ya ce in an je manzon Allah ya ce kowa ya yi sassaka a nuna musu akwai kuzari kuma kowa ya hudo kafaɗa shi ta dama to shi ne umar sai ya ce malana wani rama ya ce wai a yanzu mene ne zai haɗa mu da yin sassaka inna ma kunna ra'ayna bihil mushrikina cewa mun nuna ma mushrikai cewa mu masu kuzari ne mu nuna musu cewa mu jarumai ne wanda shi lafazin ra'ayna wanda masdar shi shine arriya ra'a yura'i riya'an tare da cewa abu ne sananne ita riya abin zargi ce illa kasancewar malamai suka ce a nan kasancewar wannan ya fita daga layin kenan bayyana aiki domin wannan ya fita daga cikin layin bayyana aiki wanda yake abin zargi me yasa saboda kasancewar daman ita riya shine mutum ya bayyana wani aiki na ibada a gaban jama'a don a faɗa a yabe shi wanda in a ke ba zai aikata wannan aiki ba amma kasancewar wannan wani nau'i ne wanda yake na yaudara abokan gaba wanda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alharbu kuda shi yaki wato dan yaudara ne kaga tare da cewa lalle muminai suna da rauni amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce a nuna musu cewa muminai a yanzu ma da kuzarin an gane ko don haka kenan wani nau'i ne wanda yake na kada abu na kada gaban abokin gaba wanda kasancewar kuma ibada ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma mu'minai tun ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan abu ya umarci sahabbai sai ya zamanto ibada ce mai zaman kanta har zuwa kiyama to shine anan Umar yace inna ma kunna ra'ayna bil mushrikina yace mushrikai ne muka nuna ma cewa mu masu kuzari ne wa kad ahlakahumullah yace alhali ko Allah ya halaka da su kuma kana bayan yayi wannan magana sai yace shay'un sana'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yace sassaka kwa da fito da fitar da kafadar dama yace abu ne kwafa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata don haka ya ce fala nuhibbu Allah turuka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace dan haka ko mu ba ma so ba ma kaunar cewa iya rayuwar mu ba shi a wannan lokaci Umar sai ya fara tawafi kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya sassaka kamar yadda manzon Allah yake da ra'ayin shi ya bashi cewa menene fa'idar yanzu a yi sassaka tunda illar ta riga ta bushe so da yawa a yau za ka yi abu saboda wata illa in illar ta bushe kenan wannan abu ba fa'idar a ci gaba da yin shi to da iya abin da tunanin shi da ra'ayin shi ya bashi amma daga baya sai fahimci cewa to abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi don haka kenan a matsayin mu na mu'minai bai dace ba mu bari abin da ya kamata mu dure akan shi ina wannan shi ma nuna mana kasancewar yin sassaka a kewayo uku na farko in ma dawafi wanda yake na umra ko kuma dawafin kudu wato wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wancan hudu da mutum zai cike su ne zai yi tafiya sannan hadisi na uku ibnu umar Allah ya kara musu yadda ke cewa ma taraktu istilama hadaini rukunaini fi shiddatin wala raka منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمها wato abdullahi dan umar yake cewa waɗannan ginshikai guda biyu shine kenan hajar aswad da rukunin yamani ya ce wallahi ya ce ban taba barin sumbantar ɗaya daga cikinsu a cikin tsanani ko a cikin yalwa an gane ko ma'ana duk cinkoson jama'a da duk rasin cinkoson jama'a ya ce ba na barin ya ce sumbantar shi wannan bakin dutse da kuma rukunin yamani abin da yake nihi da fi shidda a nan kenan game da samun cinkoson jama'a ya ce wala raka'in koyarwa ya ce mun zura aikin nabiya sallallahu alaihi wasallama ya stalimuwa ya ce tun lokacin da na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar idan ka ga me ya kai shi sumbantar wannan ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi qultu li nafi sai na faɗa ga nafi a kana ibn umar radiyallahu anhuma yamshi baina rukunai shin wai abdullahi dan umar ya kasance na tafiya tsakanin waɗannan rukunan ginshiki guda biyu ma'ana rukunin na hajar aswad da rukunin yamani قال إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام yace lalle ibn umar yana tafiya amma ba dan komai ba yake tafiya dan sumbantar wannan dutse ta sauka ga gare shi saboda kasancewar in yayi sassaka a irin wannan lokaci kenan ba zai samu damar da zai sumbanci waɗannan duwatsu shi kuma kasancewar tun da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi idan haka shi ya ci gaba da yi ya ce kuma ba zai daina ba idan haka kasancewar a nan kenan ana masa tambaya shin na tafiya a wannan tsakanin kenan hajarul aswad da rukunin limami shi ne ya ce kwarai an gane ko kenan shi a wannan kewayo uku da farko iya abin da ake bukata gaba daya in har ya samu mutum ya yi sassaka amma tsakanin sumbantar waɗannan in har gudun zai sanya cewa abin ya zamanto akwai tsanani a kanka ba laifi kakan iya tafiya kenan saurin kewayen sai ka yi gudu sai ka yi sassaka illa kasancewar ita wannan sassaka musanna cewa ta ke banta ne da maza ban da mata an gane ko maza su ne aka sunanta ma باب استلام الركن بالمهجل قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان أنهما قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بئير يستلم الركن بمهجا تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه wato wannan babi ne wanda ke bayanin sumbantar wato bakin dutse ko kuma mu ce wurin shan nono bilmihijan wato shine da kwagiri ko kuma ka ce da wata sanda kenan wannan ga mutumin da bai samu damar sanya kansa sannan dama ta biyu bai samu bai tsura hannunsa kenan ya sumbanta to ba laifi idan wata sanda take hannunka za ka iya tsura ta akan shi hajar aswad sannan kuma ita sandar ka sumbance ta kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda ke cewa طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وزع الله صلى الله عليه وسلم أحج ستبن قانا ياي توافي على بئير أقر موسى يستلم الركن بالهجة وزع الله صلى الله عليه وسلم ناس بنتر wato shine bakin dutse mihijan wato da wani kwagiri shi lafazin mihijan ita ce sanda wadda take da lankwashashen kai kenan wanda ake kiranta kwagiri a hausa to ita ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake yana kan rakumunsa idan ya kusanci wurin manzan Allah sai ya dora akan wannan kin sannan sai ya sumbanci sannan kenan wannan ga mutumin da bai samu ba sanya kansa ko dora hannunsa kenan a nan da sanda ma zai iya yi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne mana yake cewa abdulaziz abdarawazi wato yama ma wannan yunus mutaba'ar kenan wannan hadisi daga wato dan dan uwan al-imamu zuhri shi kuma daga amminsa kenan daga amminsa shine al-imamu zuhri kenan dan haka kasancewar a nan kenan na tabbatarwa cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sandar da ita ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sumbanci wannan dutse don haka kenan malamai suka ce abin da yake sunna kenan mutum ya sumbanta ya sanya kansa in har bai samu ba kenan ya dora hannun shi ya sumbanci hannun in har bai samu ba inda wani abu a hannun shi kenan sai ya dora wannan abu sannan ya sumbanci wannan abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi dan kar mu fahimci a nan cewa ya ke banta sai sanda duk wani abu wanda zaka iya dorawa akan wannan kin ka sumbanta in har baka samu dora hannunka ba to wannan ya halatta babu man lam yastalim illa rukunain al-yamaniyyi wa qala muhammad ibn bakar akhbarana ibn juray qala akhbarani amr ibn dinar an abi sha'fa annahu qala wa man yattaqi shay'an min al-bayt wa kana muawiyatu yastalimu al-arkan فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذا هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da bai sumbanci wasu ginshikai na ka'aba illar rukunainil yamaniyai wato sai ginshikai biyu waɗanda suke na wajen dama an gane ko waɗanda suke kenan sun fuskanci wajen yaman su ne kenan ginshikin da hajarul aswad yake jikinsa da kuma rukunin yamani ma'ana mutumin da ya wadatu dangane da sumbantar waɗannan ginshikai biyu ba tare da sumbantar biyun ba shi ne sai shigo da hadisin abu shasa wanda yake cewa wa man yattaki shay'an min al-baiti yace wane ne ma'ana zai kiyaye wani abu daga ɗaki ka ce ma'ana ka'aba ka ce ba za ka sumbanci wuri kaza kaza za ka sumbanta sai ce wa kana mu'awiyatu yastalimul arkana yace alhali mu'awiya Allah ya kara masa yadda gaba ɗaya gimshikan guda hudu yake sumbanta shi abu sha'asa sai yake cewa wa man yataki shay'an min al-bayt wane ne zai kiyaye wani abu da ɗaki duk inda ka samu kawai ka sumbanta ya ce domin mu'awiya ya ce dukkan su gauci kan hudu sukurwa hudu kowace sun banta su amma mu'awiya da ya yi abdullahi dan abbas ya ce masa inna la yustala muhaza ne rukuna ya ce waɗannan ginshiƙai biyu fa ba a sumbantar su abdullahi dan abbas ya faɗa masa faƙala sai mu'awiya ya ce masa laisa shay'un min albayti mahjura ya ce ai babu wani abu game da ka'aba wanda za a kaurace masa duk inda mutum ya samu sai ya sumbanta ɗaki ne wanda yake ma'abucin albarka shi iya hujjar mu'awiya a wata riwaya abdullahi dan abbas ya ce masa aiko manzon allah sallallahu alaihi wa sallama bai sumbanci ba kowane ginshiki ba ce waɗannan biyu alyamani yayi yace kuma Allah ya ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muawiya yace kwarai kai gaskiya wannan haka ne to dan haka kasancewar ita sunna akwai sunna wadda take fi'iliya akwai sunna tarkiya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan sunna ne mu aikata sunna tarkiya duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari to mu ma a matsayin mu mu'minai barin wannan abu sunna ne tunda a nan su waɗannan ginshikan guda biyu ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ganin su ar-rukunan ash-shamiya kenan wannan manzo Allah baya sumbanta su wanda manzo Allah yake sumbanta kenan su ne waɗanda suke ar-rukunan yamaniya yamaniya to shine anan Abdullahi dan Abbas ya ce masa ai ba a sumbanta face waɗannan biyu wanda hajarul aswad ke jikinsa da wannan kuma rukunin yamani shi kuma sai ce masa yomi ne za a kaurace masa game da ka'aba kamar yadda irin wannan hujja so da yawa a yau mutane suna kafa hujja in ka ce abu kazan nan fa bai dace ba sai ce karatun qur'anin ne ba kyau ko kuma a hada ayi kaza shine ba kyau shi kuma alhali ka'ida duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari bai aikata shi ba a matsayin ibada bai ya halatta mu wannan barin shine sunna aikata shi wannan bid'a ne kamar yanzu misali muminai sun yi nasara a yakin badar ran 17 ga watan ramadan yau kana kakan iya cewa ku zo mu haɗu mu yi murna muraya daren da muminai suka yi nasara a badar idan ka yi haka sai mu ce ka zo da bid'a me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada mu'minai ba a irin wannan lokaci a wannan munasaba akan cewa ai barin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shi ke nuna mana sunna ka aikata wani abu da sunan ibada wanda ba Allah bai ce ba manzon sa ba wannan matsayin sa bid'a ne kenan don haka kasancewar anan zaka ga mai jahilcin wasu da yawa zaka ga mutum ya zo yana dakar Ka'aba yana goga jikinsa ko ya zo ya yi ta goga wani tsumma kuma yana gogawa a jikinsa kai ba ma ka'aba ba hatta da masallacin madina kyauren shi zaka ga mutane suna shafa kyauren kuma almai aka kera shi aka nima gaba daya to don haka kasancewar ita neman albarka ibada ce kowanne magabarta ta baki a katangar za ka ga mutane suna shafa suna gogawa a jikinsu to ko ka'aba ba wanda ya ce ka shafi ka'aba ka go ka lashe ta ko ka zo ka so wannan ka goga jikinka a jikinta wannan dutse da aka sunanta mana musumbanta shi kadai ne da wannan rukunin liman kamar yanda shi a umar Allah ya kara masa yadda a hadisin da ya gabata cewa na tabbatar da cewa kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa iya kawai abin da ya kai ne nake sumbantar ka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar ka to da haka shi anan muawiya da yake sumbantar duka wannan rukuni guda hudu abdullahi dan abbas ya ce masa biyu kadai ake sumbanta shine sunna sai ce wa daki menene za a kaurace ma a ka'aba menene abin kyama abdullahi dan abbas ya ce to ai ku ubangiji ta'ala ya ce kyaukyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ce kwarai kai gaskiya haka ne wanda kenan a nan kasancewar damar shi ɗabi'a ta mumini duk lokacin da ya saki layi aka dawo da shi to kai tsaye yake dawowa kamar yadda aka nuna masa cewa to yin haka sabanin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce take yanke amsa shine sai ce wa kana ibn zubairi radiyallahu anhuma yastalimuhunna kullahunna abdullahi dan zubair allah ya kara musu yadda ya kasance yana sumbantar waɗannan ginshikai guda hudu gaba daya wasu malamai suka ce a nan hikima asalin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake sumbantar shi ginshikin da hajarul aswad ke jikinsa da rukunin yamani saboda wannan bangare akan fandasiyon kin annabi ibrahimu alaihi salam waɗancan kenan ar-rukunan ash-shamiyan su ba sa kan ginshikin annabi ibrahimu alaihi salam shi kuma ibn zubair ba lokacinsa da ya zamanto shine khalifa a birnin makka shi ya rushe ka'aba sai ya maida ta akan ginshikan annabi ibrahim kan fandasiyar kindiki inan anan shine malamai suka ce iya fahimtar shi sai kai yake sumbantar waɗannan ginshikai gaba daya to illa kasancewar abin da yake ka'ida shine a wadatu dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan shine ka'ida hadisi na biyu shine hadisin salim ibn abdullah daga mahaifinsa ibn umar Allah ya ƙara musu yadda ibn umar yake cewa lam aran nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yastalimu min albayt yace ban gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sumbantar wani abu na Ka'aba illa rukunain al-yamani yayi yace sai waɗannan ginshikai guda biyu waɗanda suke kenan masu fuskantar wajen Yaman an gane ko kenan shine rukun wanda ke akwai hajarul aswad da rukunin yamani waɗannan su kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sumbanta kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa haka shi ma Ibn Umar ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu taqbilil hajar قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم أنا أبيه, أنا أبيه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وابن زيد بن درهم عن الزبير بن عربي أنه قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويكبله قال قلت أرأيت إن زهمت أرأيت إن قلت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويكبله نعم wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da sumbantar wato bakin dutse ko kuma mu ce wurin shan nono wato zaid ibn aslam mahaifinsa ke cewa na ga umar dan khabbab Allah ya kara masa yadda kabbalar hajar wato ya sumbanci bakin dutse wa qala sai yace laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qabbala kama qabbaltu yace wallahi ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sumbance ka umar yace ba zan sumbance ka ba ya kai dutse wannan kenan ne yake tabbatar mana sumbantar wannan dutse matsayin shi sunna ne hadisi na biyu az-zubair ibn arabi yake cewa wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda game da sumbantar wato wannan dutse wanda ya tambayar ku shine zubair a galibu shi ne ya shi wanda ya rawaito daga ibn umar kin shi ne ya yi tambayar amma sai ya ɓoye kansa a nan shi ne ya ce wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar game da sumbantar bakin dutse sai ibn umar ya ce masa tabbas na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar shi qala qul yace sai nace da ibn umar ara'aita in zuhimtu ara'aita in gulimtu ya ce ba ni labari idan aka aka matse ni ma'ana aka samu cunkoso aka matse ni aka fi karfi na na kasa sumbantar shi na kasa samun damar da zan sumbance shi qala ibn umar sai ce ije ala ara'aita bil yaman yace ara'aita din ka yace aje ka a can birnin ku ma'ana birnin yaman an gane ko shi ibn umar yana ganin cewa kamar yana bujirowa ne ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ra'ayinsa kamar yana fito na fito da hadisin ne ibn umar ya ce masa tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar bakin dutse shi kuma sai ya ce to ba ni labarin sun aka matse da aka yi karfi na na kasa sumbantar shi yaya zan yi ibn umar sai ya ce ije al ara'aita bil yaman ara'aitan nan ne ce aje ta a birnin ku na yaman yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yastalimu huwa yuqabbilu yace tabbas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato na sumbantar wannan dutse istilam da an gane ko lafazin yastalimu da yuqabbilu dukkan su ma'anarsa dai shine sumbanta to don haka shi ibnu umar a iya abin da yake gani cewa cunkoson jama'a wannan baya nuna cewa zai sauke maka sumbantar wannan yusu duk cinkoson da aka yi ibnu umar iya abin da yake gani ka dau hakuri ka shiga layi har ka samu damar sumbanta kamar yadda aka rawaito wani hadisi cewa an ga ibnu umar sai turayya ake ana matsatsa a wurin sumbantar wannan dutse har sai da aka fito masa da jini a jiki amma tare da cewa iya abin da yake ka'ida in har an yi cunkoso bai dace ba mutum ya zo ya yi ta turayya da jama'a ka cutar da wani ko kai a cutar da kai sai ka yi haƙuri ka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa ishara da sandar shi kamar yadda za mu iske an gane ko amma shi a iya ibn umar shi yana ganin cewa duk wani cinkoson jama'a kada ya hana ka ka ɗau haƙuri kenan kai ma ka kutsa ka samu damar yadda za ka sumbanci wannan dutse kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sumbanta don haka shi abdullahi dan abbas yana ɗaya daga cikin malaman da suke kyamar wato turayya da juna a wajen wannan sumbanta ba don komai ba don kada ka cutar da jama'a ko kai a cutar da kai shi kuma addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan sauki wanda ba a buƙatar duk abin da za ka yi na ka cutar da wani ko ka janyo cuta zuwa kanka wannan baya halarta wanda a yau ina tsammani in ka ce sai ka shiga cikin layin jama'a ka yi turayya ka sumbanci wannan dutsen to akalla awa ɗaya ma bata maka ba sai ka yi da gaske kuma sai mutumin da yake da ƙarfin gaske zai iya saboda akwai waɗanda suke jahilai waɗanda suke turayya da jama'a sun tsare wurin kawai sai tuni sai kowa sai ya sumbanta shi kuma in har baka samu ba kai nuni ka wuce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana babu man ashara ila rukuni idza ata alai قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الأنبي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد هو الحذاء عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da wato ya wadatu game da yin nuni zuwa hajarul aswad a duk lokacin da ya kewayo a kansa ma'ana duk lokacin da ka juyo ka kewayo ka zo daidai wurin shi iya abin da aka sunanta mana wanda yake da damar sanya kai ya sumbanta ya sanya kai ya sumbanta wanda bai samu damar sanya kan shi ya dora hannun shi akan dutsen sannan ya sumbanci hannun wanda bai samu damar haka to shine a nan kenan sai kai nuni daga nesa daga inda kake sai kai nuni kai kabbara kamar yadda zamu yi to shine ana abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tawafi ta ka'aba ala ba'irin akan raƙuminsa kullama a ta'alar rukun duk lokacin da ya zo wajen hajar aswad a share ilaihi manzon allah sai yi nuni manzon allah sai yi nuni ba don komai ba karantar da al'umma domin sauƙaƙa musu shi ne a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kenan ba dole bane ba sai mutum ya sanya kansa ko sai ka yi turayya da jama'a ka samu ka dora hannunka in wannan dama biyu ba su samu ba kenan daga inda kake sai kai nuni amma in kai nuni ba maganar ka sumbanci hannu kenan inda ake sumbanta in ma lokacin da ka dora bakinka ko ka dora hannunka shine za ka sumbanta shi kanshi sumbantar ba a bukatar mutum ya fito da wani sauti iya abin da ake bukata ka sumbance shi hannun naka ba tare da ka fitar da wani sauti ko lokacin da ka dora kanka shine anan ya ce fafan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bil bayt manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dawafi ala ba'irin akan rakumunsa kullama ata ala rukun duk lokacin da ya zagayo ga wajen hajar aswad wurin shan nono a share ilaihi maza Allah sai ya nuni babu takbiri inda rukun qala haddathana musaddad qala haddathana Khalid ibn Abdullah qala haddathana Khalid ibn al-Hazza عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر تابعه إبراهيم بن فهمان عن خالد الحذاء wato abdullahi dan kuma wannan babi ne wanda ke bayani game da yin kabbara a lokacin da mutum zai sumbanci wannan dutse wanda kasancewar a farko in ka zo sumbantar wannan dutse ne da shi mutum yake farawa kafin ya fara tawafi kamar inda bayani ya gabata lokacin da za ka sumbance shi za ka yi bismillah an gane ku sai ka ce bismillahi allahu akbar tare da wata addu'a wadda ta tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an wa ittiba' wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam haka mutum yake wannan addu'a to in kai wannan addu'a a farko kenan bismillah da kabbara da wannan addu'a to a duk lokacin da ka zagayo ba maganar maimaita bismillah kuma ba maganar sake waccan addu'a iya abin da zaka yi in zaka dora kanka ka sumbance shi ko zaka dora hannunka ko zaka yi nuni sai ka ce Allahu akbar shine anan yace babu takbiri inda rukun baban da ke bayani game da yin kabbara a lokacin da mutum ya zo daidai kenan hajar aswad zai sumbance shi Abdullahi dan Abbas yake cewa طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير فزع الله صلى الله عليه وسلم ياي دوافي أكر رقمنسا كلما أكر ركن abin lokacin da ya zagayo zuwa hajarul aswad ashara ilaihi bi shay'in kana inda manzo Allah sai ya masa nuni da wannan sanda wadda take hannun shi wa kabbar sai ya ce Allahu akbar yayi nuni sai ya ce Allahu akbar shine malam yake cewa Ibrahim ibn Bahman ya ma Khalid ibn Abdullah mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga wato Khalid al-Habba idan dan haka a cikin wannan riwaya akwai kabbara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk lokacin da ya zagayo kenan in yayi nuni sai ya ce Allahu akbar dan insha Allah ta'ala samu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya ba mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك